أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية نبب مالمي عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasi na goma ko muna kuma baiti na goma sha ɗaya a darasin da ya gabata mun tattauna ne akan ilimi da kuma matakai na shi kansa ilimi din to yau za mu tashi akan fasalin da yake magana akan niyya ya ce fasulun rabewa insha Allah ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاة والفساد للعمل ما لك ونيتنا نيرمو شرط شرطي تي لسائر العمل قصورا أيوكا بها da ita niyan nan ce as-salahu gyaruwa wal fasadu da gurbata lil amal ta aiki to duk da niyya ne ma'ana as-salahu wal fasadu lil amal biha gyaruwar aiki ko gurbatar aiki duk biha sakamakon niyya din wa hadhihi al-qa'ida ce wannan ƙa'ida din anfa'ul qawa'id ita ce mafi amfani cikin dukkan ƙa'idoji wa ajalluha ita ce mafi girma cikin dukkan wasu ƙa'idoji wata dukulu sannan wannan ƙa'ida ɗin tana shiga fi jami'i abuwabil ilmi cikin dukkan wani babi cikin babobin ilimi. fasalahul a'amali albadaniyyati wal maliyya gyaruwar ayyuka na gangar jiki da ayyuka na dukiya a amalul ƙulubi ayyukan zuciya wa a'malul jawarihi da ayyukan gabbai ma kawai su bin niyyati duk suna tabbata ne da niyya ayyukan zuciya a amalul qulub ayyukan gabobi a amalul jawarih dukkaninsu kacokan innama huwa bin niyya duk suna dangantuwa ne da niyya wa fasadu hadhihi al'amal sannan lalacewa da gurbacewar ayyuka bi fasadin niyya duk gaba ɗayansu suna ɓaci ne da ɓacin niyya idan niyya ta ɓaci to aiki komai tulinsa komai yawansa shi ma zai ɓaci fa'iza salahatin niyyatu idan niyya ta kyautatu niyya ta inganta ta zama mai kyau salahatil aqwalu wal a'mal to zantuttuka da ayyuka duk su ma sai su yi kyau in ka karanta alqurani in kai zikiri in kai tasbihi in kai hailala in kai sallah in kai azumi in kai hajji to duk waɗannan abubuwan da waɗanda ka faffada da waɗanda ka aikata duk za su iya zamantowa ingantattu idan niyyar yin su din ta inganta wa idza fasadatin niyyatu in ku aka ce niyya ta gurbata to fasadatil aqwal wal a'mal duk wata magana duk wasu maganganu sun baci wal a'mal duk ayyukan da kai su ma sun baci da zara an ce niyyar da ta sa ka faɗa ko niyyar da ta sa ka aikata abun ba mai kyau bace to abin da ka faɗa komai kyansa Allah baya so ba zai ba karbabbe bane ya baci wannan aikin duk yanda kai shi da inganci Allah ba zai karba ba saboda niyyar yinsa din gurbatacciya ce to tunda niyyar yinsa ta gurbata shi ma aikin ya gurbata kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat innama adatu hasirin kawai al a'malu ayyuka fa binniyat suna inganta ne suna karbuwa ne da niyya wa innama kawai li kulli imri'in ma nawa kowane mutum ana yi masa hukunci akan abin da yayi niyya wannan hadisi ne wanda yake muttafaqun alai Imam al-Bukhari hadisi na farko a cikin littafinsa Imam Muslim hadisi na 1907 hadithi ne na amirul mumin na umar bin khattab radiyallahu ta'ala an anniyatu ita niyya laha martabatani tana da wasu martabobi da darajoji da matakai guda biyu ihdahuma mataki na farko daga cikin martaba da darajar niyya tamyizu al'adati an al'ibada niyya ce take bambance tsakanin al'ada da ibada akwai abin da za ka ga a al'ada ana yin sa a ibada ma ana yin sa to menene zai bambance wannan abin da ka aikata ba kana nufin al'ada ba ibada kake nufi ko ba kana nufin ibada ba al'ada kake nufi niyya ce za ta bambanta ga misali malam zai bayar ce wa zalika misalin haka annas sauma matsalan azumi misali huwa tarku ta'am ai azumi shine barin cin abinci ko wa sharab da abin sha wa nahwihi ma da makamantansu walakin ai kuma duk da haka taratan wani lokaci ya turuku li insan mutum yakan bar cin abinci yakan bar shan abin sha adatan kuma al'ada ba ibada yake ba bai ci ba bai sha kuma ba azumi yake ba min gairi niyyati taqarrubi ila Allah bai ci ba bai sha ba kuma ba da niyyar neman kusancin Allah ba fi hadha tarki cikin wannan barin cin abincin ko barin abin shan da yayi wa taratan yakunu ibada wani lokaci kuma sai ga bai ci ba bai sha ba kuma ibada ne an gane ko ai ana irin wannan wani lokaci ma za yi wa mutum wasu gwaje-gwajen a asibiti yana ce ya azumi ko wannan azumin mai lada ne azumi ne wanda shi kuma na za a yi wa mutum gwaji shi ma a zuciyarsa baya jin azumi yake irin wancan wanda yake na bin Allah madaukakin sarki wanda zai samu lada fala budda min at-tamyiz bainahuma kaga kenan babu makawa sai an samu wani abu da zai bambanta tsakanin su tsakanin kin cin abinci da kin shan abin sha na ibada da kin cin abinci da kin shan abin sha na al'ada to me zai bambanta su niyya athani martaba ta biyu tamyizul ibadat daga cikin martaba da darajar niyya shine ita niyya ita ce take bambanta al-ibadat su kansu ibadin ba'dhuha min ba'din sashi da sashi niyya ita take bambanta ita kanta ibadar ai bangare bangare ce to niyya ce take bambanta tsakanin ibada da ibada fa ba'dhuha fardu ain ai wata ibadar farilla ce ta tilas wa ba'dha fardu kifaya wata ibada kuma zaka same ta farilla ce amma ba ta isuwa ma'ana farilla ce wanda in wani ya dauke wa sauran mutane wa ba'dha ratiba wata ibada kuma zaka ga nafila ce ratiba aw witrun wata ibada kuma zaka ga ko kuma wutiri ce ba wa ba'dha wata ibada sunanun mutlaqa wato nafilfili ne sakakku wanda ba a yi musu kaidi ba fala budda min at-tamyiz kaga babu makawa muna san abin da zai tantance mana su an gane ko da haka niyyar ita take nuna wannan ibada da kai wajibi ce kuma wajibin ma fardu ain wannan ibada da kai fardu kifaya ce wannan ibada da kai nafila ce wannan ibada da kai tadawwi ce wannan ibada da kai mustahabbiya ce misali duk kaga niyyar ce take bambanci take determining din wannan farilla ce wannan ba farilla bace wa min maratibin niyyati yana daga cikin martabobi da matakan niyya al-ikhlasu ikhlasi tsarkin zuciya wa huwa qadrun za'idun ala mujarrad niyyati al-amal shi kuma ikhlasi wato wani wani gwargwado ne wanda yake karuwa akan tsiraita niyyar aiki ma'ana shi ikhlasi huwa qadaru wani gwargwado ne za'idun shi ma da ake ƙara shi ala mujarrad niyyatil amal akan niyyar aiki kadai fala budda min niyyati nafsil amal wal ma'mul lahu babu makawa in ka tashi yin aiki sai kayi niyyar nafsil amal shi aikin kansa wal ma'mul lahu da wanda za aikin dan shi to wanda za aiki dan shi kaga wannan wata niyya ce za'ida ala mujarrad niyyatil amal yanzu kayi niyyar zaka yi sallah yanzu an gano cewa niyyar ka ta sallah ce to ba bai wadatar ba dan wa zaka yi sallah ikhlasi ya shigo mafhum wa hadha huwa al-ikhlas to wato niyyar shi ainihin aikin da kuma wanda za a yi aikin dan shi wannan shi ake nufi da al-ikhlas wa huwa in baka san me ikhlasi ba shine an ya qasida al-abdu bi amalihi wajha Allah bawa ya nufi Allah da aikinsa shi ne ikilasi shi ba yana yi bane don ku ce ya yi ko don ku yaba masa ko don ku gode masa ko don a faɗa a jarida ko don a faɗa a gidan talabijin ko rediyo ko don an tara jama'a a faɗa shi aikin nan ya yi shi ne kawai sabida Allah la yuridu gaira baya nufin wani Allah fa min amsalati hadhihi alqa'ida daga misalan irin wannan ƙa'ida al'ibadatu kulluha ibadu dukansu suna ƙarƙashin wannan ka'idar kassalati kamar sallah farduha wa nafaluha ta farilla da ta nafila wa zakatu da zakka wa saumu da azumi wal itikafu da itikafi wal hajju da hajji wal umratu da umra fardul kulli wa nafaluhu farillar kowanne cikin wannan ibadar da nafilar kowanne cikin wannan ibada ma'ana da wanda za ka yi shi na farilla da wanda za ka yi shi na nafila wal adahi da layya wal hadiyu da hadaya wal nuzuru da alwashi ko bakance wal kaffaratu da kaffarori wal jihadu da jihadi wal itiku da yan tabawa wata dibiri da kuma tadibiri cewa in ka mutu bawanka ya yantu ya zama ɗa wa'annan dukkaninsu ibada ne kuma duk suna bukatar niyya kuma banda niyyar ya zamto kayi su dan Allah wa yuqalu ana cewa ma bal banda ma haka yasri hadha ita wannan niyyar tana nasuwa ila sa'iril mubahat zuwa ga sauran abubuwa na halal wanda su ba wajibi bane ba mustahabbai bane ba haram bane ba makaruhai bane kawai mubahi yanzu kamar cin abinci mubahi ne ba wani nasi da ya ce dole sai ka ci in ka tashi sai ka ci yanzu da daddare ko sai ka cin anjima ko kaza a babu ba wani hadisi kuma ko wata aya da ta ce a'a lal makaruhi ne a mustahabbi ne cin abinci ko wanda ta ce a'a haramun ne ci ko kuma makaruhi ne da haka shi abinci yana nan a layi na biyar ka san abubuwa ne guda biyu akwai wajibi mustahabi hannu guda wa'annan su an ce ka yi akwai kuma haramun da makaruhi su kuma wannan an ce kakka yi to akwai kuma wani a tsakiya manzila bainal manzilataini shi yake kira mubahi shi ba a ce ka yi ba ba a ce kakka yi ba ina ba ta gane kamar wannan mubahi ce ba wanda ya ce wajibi sai ka rike waya ko mustahabbi ne rike ko kuma haram ne ko makaruhi kawai mubahi ce to sai aka ce ita niyya saboda muhimmancin ta wani lokaci ta kan yi naso ba ta tsayawa iya farilla ko mustahabi a'a ta kan yi naso ta tsallaka har mubahi ga misali idza nawa bi hatta qawwi ala da'atillah idan yayi niyyar wannan abun mubahi ne amma sai yayi niyyar ya samu kuzari da karfi akan bin Allah to ya zama zai samu lada yanzu misali sai mutum ya zo cin abinci akwai wanda in ya zo cin abinci ba wata niyya da yake kawa breakfast kawai zai zo ya ɗirki abincinsa kawai tashi da rana shi ma za a kama abincinsa kawai ya ci kawai ya saba kawai ya ɗauki abin al'ada ce kawai kuma ɗabi'ar jikinsa ce kawai da daddare ma a kama abinci ya ci amma akwai wanda duk lokacin da zai ci abinci yana hararowa a niyyarsa cewa yana ci ne don ya samu wani kuzari ya bi Allah ko ya samu kuzarin da zai je ya nemi halal ko kaza ko kaza to wannan niyyar da mutum yake hararowa to wannan niyyar tana iya nasuwa gashi abun mubahi ne kuma mutum ya samu lada wanda ya zo bacci kawai yana sanya bacci dan jikinsa ya huta gobe ya tashi cikin nishadi da karsashin ci gaba da bin Allah kaga wannan daga baccin na mubahi kuma ya cakuɗa shi da wata niyya mai kyau mutum sai ya alƙawarin shi yana so ya samu waya saboda a cikin ta za a dinga turo karatuttuka yana ji kuma akwai abubuwan da shi wayarsa ba ta yi na amfanarwa ko amfana zai samu wata waya wadda zai dinga amfana ko ya dinga business saboda yanzu business ya koma waya ko kuma ya dinga sauraron karatuttuka da ake yi kaga wannan shi yanzu daga mubahi kuma ya cakuɗa wannan mubahin da wata niyya mai kyau to shine mala yake cewa bal yasri hadha wannan niyyar tana iya nasuwa ila sa'iril mubahat zuwa ga sauran abubuwa na mubahi idza nawa bi hatta qawwi ala da'atillah idan yayi niyyar samun kuzari da karfafa akan bin Allah aw tawassul ilaiha ko kuma abin zai zama wasila zai sadar da shi ilaiha zuwa ga bin Allah kal akali sai malam ce kamar ci wa shurbi da sha wan naumi da bacci waqti sabil mali da neman kuɗi wan nikahi da aure wal wada'i da saduwa fihi a cikin auren wa fil amati ko kuma saduwa da baiwa idza qasada bihil ifafa in yayi niyyar kame kansa daga zina kawai shi zai aure ne dan kai yayi zina asalin auren mubahi ne amma yanzu kuma gashi ya cakuɗa shi da wata niyya mai kyau da zai samu lada au tahsilal walad salih ko shi yayi aure ne yana so ya samu ƴaƴa na gari au takathiral ummati ko yana so shi ma yayi contribution ya bada tasa gudunmawar wajen yawaitar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan niyya ce mai kyau shi yayi auren sa ba ba dan wani abu ba dan shi ma ya bada tasa gudunmawar ta karuwar masu cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi shine kawai kaga wannan shi ma niyya ce wa ha huna ma'anan yambagi tanabbuhu lahu sai malam yace to anan fa akwai wata ma'ana da ya kamata ya dace at-tanabbuhu lahu wato a ja hankali ko hankali ya ya fadaku zuwa gare ta wa zalika annal ladhi yukhadabu bihi al-abdu anawani abinda shari'a take yi wa bawa magana da shi abinda ake yi wa bawa magana da shi nau'i biyu ne amrun makasudun fi'iluhu akwai umarnin da aka, aka bayar da shi ana nufin aikata shi amrun umarni ne makasudun fi'iluhu manufar ka aikata wannan umarnin wa amrun akwai kuma wani umarnin makasudun tarkuhu manufa ka bar shi da aka gane wannan a cikin duk lokacin da shari'a ta yi magana to ɗayan in umarni ta bayar to umarnin iri biyu ne akwai umarnin yi akwai umarnin karka yi bari fa ammal ma'amuru bihi amma umarnin da aka yi umarni da shi aka ce mutum ya yi fala budda fihi minan niyya to irin wannan duk abin da shari'a ta ce yi to babu makawa in zaka yi shi sai ka yi niyya fahiya sharɗun kuma ita niyyar sharaɗi ce fi sihati wajen ingancin abin in dai shari'a ta ce yi la'alla yin na wajibi ne yin na mustahabbi ne in dai cewa aka yi kayi to duk lokacin da za ka yi shi kakka manta ka yi niyya ka kudurce niyyar yin abin ina fata an gane domin ita niyyar sharaɗi ce ta ingancin wannan abin da aka umarce ka wa husulu thawabi da kuma samun lada bihi da niyya din ka salati kamar sallah kaga an ce kai sallah to duk lokacin da zaka yi ta sai ka sai ka yi niyya in baka yi niyya ba babu ita wa nahwiha da makamancin sallah wa amma ma yuqsadu tarku amma abinda ake nufin ka bashi umarnin da aka baka ba na kai bane na ka bari ne ka izalatin najasati kamar gusar da najasa fi thawbi a tufafi wal badani da jiki wal buqati da gurin sallah wa ka ada iddiyunul wajiba kaman biyan basussuka na wajibi na fata an gane ka ada iddiyunul wajiba wannan kaga yuqsadu tarku amma ibra'u dhimma minan najasati wad diyun amma game da kubutar da zimma nauyin abin minan najasati na najasar waddiyuni da basussukan falayush ta raɗu lahaniyatu ibrahim zimma ba sharaɗi ba ne sai ka yi niyyar kubutar da nauyin a kanka yanzu mutum ya yi bawali yana so ya tsarki na fatan gane ya yi bawali yana nufin ya yi tsarki yanzu ba wajibi ba ne sai ya hararo niyyar sauke nauyin tsarkin a kansa zai biya bashi to ba sharaɗi ba ne sai ya hararo niyyar sauke nauyin bashin da ke kansa lokacin da zai biya walau lam yanwi ko da bai yi niyya ba ba komai an gane ko kaga kenan abin da aka ce bari to shi ba a bukata in zaka bari sai ka yi niyya an fahimta ko amma wanda aka ce yi to in zaka yi shi sai ka yi niyya Allah sa kun bambance tsakanin guda biyu wa amma husulul thawabi alaiha amma game da samun lada akan abin da aka ce bari kuma ka bari din fala budda min niyyati taqarrubi ila Allah fi hadha to wannan kan babu makawa sai kai niyyar neman kusanci zuwa ga Allah fi hadha a cikin barin aka ce kakkai ƙarya sai kaga kai ba za ka yi ƙarya ba dan ka samu kusanci zuwa ga Allah domin kin yin ƙarya ibada ne to yanzu ka hararo wannan niyyar zaka samu lada wallahu a'lam Allah shine masani inda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk